yau bakwai ga watan ramadana hijira dubu da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da sha bakwai ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da hudu za mu saurari tafsirin alkur'ani mai girma da babban masallaci kuma na garin dagaci wanda halima abbas ismail abbas dagaci ke jagoranta mala a abubakar bin jagoranta a gaban malam sallallahu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب أليم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين أسودت وجوههم أكفرتم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه حتى بلده وبداره العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da kalimar karshen dutsa da ya sake nuna mana wannan rana a wannan shi ne albarka mai alfarma shi na bakwai ga wata ramadan tara tula da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya ce sha bakwai da wata hudu shekara dubu biyu da ashirin da hudu a wannan tsoron masallaci an kuma a tsarin da kace inda shi ya tsaro na karatu muna ƙara addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara kusanta shi a nan mu kuma ya ba mu albarkar su da albarkar masu albarka ba manta ba muna cikin wannan sura suratul ali imran mun tsaya inda Allah subhanahu wa ta'ala ke biya mana wata kumin hukumar da ke kudi da kaidar da ya mutu ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika hum al-muflihun Allah ya yi kira samuwar da za su zama su abin da suke yi suna kira ne zuwa ga aikata kyakkyawan aiki suna kira ne zuwa ga hali makura kuma Allah ya alƙawarin wanda na wanda suka zama masu yin wannan aiki wanda ake kiran da su duka su suna da su masu rabuwar rayuwa Allah ya ce wala ta kuru kabla biyan tsawon kada ku zama kamar wannan wanda suka raba a su addinin ziyarar yahudu da nasarar kenan wa akalaku min ba'd ma ja'a al-ilm daga samu rabuwa bayan ilmi ya zo musu annabta ya zo littafi ya zo kira ya zo sai kuma daga baya suka samu rabuwa kada ku zama haka isa ya inganta a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yahudawa su za su kasu gida saba'in daga nasara za su rabu gida saba'in da ko kuma al'umman shi za a rabu gida saba'in da ke gaba ɗaya wanda suke kan daidai a cikin saba'in da uku nan ɗaya ne guda kasar guda ɗaya ne kasar za su zama a kan daidai sauran duka ba a kan daidai ne da Allah shi ta Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ya mu min ba ma ja'akum al-bayyinat أولئك لهم عذاب أليم lalle waɗannan suna da azaba azaba da yardadi Allah shi kare yauma wannan azaban wata yini ne da tafiyar rubutu ranar da wasu kuskoki za su fari a ciki Allah ya sa mu su wasu rawar jin rubutu a ranar kuma wata kuskoki za su baki zama sun yi baki amma lazina tsawajar kuma ma kaga duk wanda fuskokin su suka yi baki ya zama ya canza ya yi kala daban a kafar ba da imani wajen sun kafirce ne bayan sun yi imani sun kafirce bayan sun dauki alƙawarin cewa za su yarda za su yi imani wa zo ko azaban bi ma kun ji Allah ya ce musu ɗanɗana ɗanɗana azaban da kuka kasance kun kasance a cikin kafirci wannan kasancewan ku a cikin kafirci ku ɗanɗana wannan azaban Allah shi kare na'am وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون وأما الذين ابيضت وجوههم ما كان ذكر ولا سوى تلك الأخرى يبري في رحمة الله والنفس من أجر أمره هم فيها خالدون إذا تدعون والذي لا يرى تسكنش كان فري وجوه يومئذ nazira ila rabbiha ko wai nan da za su je lahira fuskokin su ya zama abin kallo a cikin sha'awa wani nan suna da cikin masu masu wanda suka je fuskokin su yana cikin baki yana cikin bacin rai ina fata mu da wa huwa khazin ka gan su cikin bacin rai sun shamur ina fata mu da wannan Allah ya kare na
تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق ومن له يريد الظلم للعالمين تلك آيات الله وإن سوريا آية يوم الجديد نتلوها عليك بالحق مكي كرن كامك مكي ترد كي يا رسول الله وما الله يريد الظلم للعالمين الله بايا نبي ذلك فهو أكيد ذلك كم باي الله بايا نبي ذلك yasa kullum ake wa'azi ake gargadi wanda ya ji ya ɗauka ya tsira Allah ya zama cikin masu shi wakili baya nufin misali ina fata an fahimta na'am
ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi duk abin da yake cikin sammai da abin da yake cikin ƙasa gaba ɗaya na Allah komai ba abin da yake gudu shi ba abin da yake gudu shi wa ila Allah turja'ul umur kuma ga Allah ne komai da komai yake koma komai duk abin da ka gani daga Allah yake kuma zai koma ga Allah da ka ji abin da za ka gani a nan duniya ya kanka da shi ke nan duniya shi yasa aka yi duniya dan a yi gane da lahira a yi musulmi na zuwa lahira amma komai da ka gani a nan duniya ya kashi ke don komai na Allah ne za ka gama tarawa ka gama handabewa ka gama komai amma gaba ɗaya in an gama kuma za a ɗauki me zai biyo baya sai da Allah ya fi zau kuma gaba ɗaya makoma al'amarin gaba ɗaya ina wurin na كنتم خير أمة وردا للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون kuntum khairul ummati kuntum khairu ummati kuna mafi alhairin al'ummomi gaba daya cikin al'ummomin da aka yi ba wani al'umma da ta ba alhairi da wani al'umma ne ma ukhrijat linnas wanda aka bayyana ga mutane me ne ba mu wannan daman ta'amuruna bil ma'ruf muna umarni da abun kwarai wanda hauna adal mukai mana hali da mu da aiki kun ji karatun mu da zai ya sa shi wajen umarni da mummunan a wajen umarni da kyakkyawan aiki da hali da mummunan zama da haka muka fifita muka sauran dukkan al'ummomi wannan shi ya fifita mu a kan dukkan al'ummomi kuntum khairan ummatin ukhrijat lin-nas يأمرون بالمعروف تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله الله سبحانه وتعالى سنهم في إيمان الله ولو آمن أهل الكتاب إلى ما أتي مسوى لله يهود النصارى يعني سكى إيمان إلى أنه موسى سكى إيمان إلى أنه عيسى إيمان إلى أنه محمد لكان خيرا لهم لا ينقص ما جد أحسن منهم المؤمنين ولا من إيمان إلى أنه عيسى من إيمان إلى عيسى منهم المؤمنين وأكثرهم الفاسقون sai dai mafi yawa sun fasu ƙarfe sun kafurce da su imanin mafi yawa ba su imanin ina fata an fahimta amma an samu wanda suka yi zama mummai kamar sai na Abdullahi bin Salam da yan uwanshi wanda a ce su wuri ne ina ji ko su hudu ko wani haka su duka waɗannan sun yi imani da manzon da haka suna da lada kiflaini ninki biyu suna da ladan sun yi imani da annabi Isa suna da ladan kuma sun yi imani da gida annabi kana ayyukallahu na'am لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون Allah subhanahu wataala ce lan yadurrukum ba za su iya cutar da ku da komai ba waɗannan kafiran Yahudawa Nasara ba za su iya cutar da ku da komai ba ya Rasulullah illa azar sai dai kawai abin da ba zai nuna ba shi ba zaki azabi cin mutunci shi kenan kawai kullum ga shi nan daga batanci dan maka fito ta ce kaza akan manzon Allah me ya rage mu da ku ba za su ce mu da komai ba mu jiwa iyakan shi kenan zaki batanci wannan iyakan su kenan gaba daya lan yadurrukum ba za su iya cutar da ku ba illa azan sai dai kawai abin da ba zai wuce baki ba zaki ne cin mutunci wa in yuqatilukum inda za su fito su yake ku yuwallawkumul adbar Allah ya ce wallahi za su juya baya ba za su yi nasara a kan da za su fito su ce za su yaki yake ku wallahi ba za su yi nasara a kan juya da baya za su yi gaba daya in ji ubangi su malayin su ruwan kuma za su samu nasara kullum haggobi haggobi idan musulmai su da kai ba yadda za a yi kafirai su nasara a kansu haggobi wannan alkawari ne na ubangiji ba za su iya galaba ba ta ina za su yi galaba Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu rinjaye a kan sai Allah ya ce ضرب عليهم الذل أينما كتبوا إلا بحبل من الله إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بجلب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما وكانوا يعتدون الله سبحانه وتعالى يتلوى الذي من ضربت عليهم الذلة sunan nan fa an riga an sha an shimfiɗa musu an rataya musu kasance aina masu kifu duk inda suke suna cikin kaskanci ne da wato so yahuda ke kullum a duniya har yanzu suna cikin kaskanci ne da tozarci gaba daya illa bi haqqin min Allah wannan ba zai gushi a tare da su ba har sai su zo su rike alƙawarin ubangiji sun yi imani kenan wa haqqin min Allah kuma sun rike alƙawari da suka yi tsakanin da mutane na zaman lafiya da komai wannan kaskanci shi ne zai rufe su amma idan ba haka kullum suna cikin kaskanci kullum ba ranar da kaskanci nan zai wuce Allah subhanahu wa ta'ala ya kare Allah subhanahu wa ta'ala ce wa babu kuma suka dawo da gadar min Allah da fushi da ubangiji wa durbat alaihim al-maqa Allah kuma ya dinga yin aka sanya musu talauci aka sanya musu marhana talauci eh kullum za ka gani kamar suna cikin wadata ne amma abin da yake tsakanin na damuwa da barazana in aka tona abin ba ba zai ina ba ta amfani ba zai lissafi ba da damuwa da barazana gaba daya za ka ga suna ciki Allah shi kare babu daga dari min Allah wa turbat alaihim al-mansa zalika hakan ya faru ne da Allah mun kawo ya sunan ayat ba saboda sun kafirce ma ayoyin Allah wa yaqtuluna al-anbiya suka kashe annabawa da gairu hajj ba tare da gaskiya ba bima asaw saboda saba mu wannan dalilin abin da yasa suka haɗu da wannan fushi na ubangiji kenan suka dawo da kasanci suka dawo da da tabewa Allah shi kare ina ba ta hankali an gane ko kullum idan mutum ya saki ya bar ƙa'ida kana rabuwa da ƙa'ida za ka bar fa'ida ba za ka samu fa'ida ba amma in ka bi ka'ida sai ka samu fa'ida su waɗannan an turo annabawa sai ya zama kuma suna yakan annabawan ne har da kashe su an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala ce wannan shine tsinewan Allah ya tabbata a kansu ina fata an fahimta bima asaw wa kanu ya'tadun kuma sun zama suna gefe iyaka Allah shi kane nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa yaqtuluna al-anbiya bi ghairi al-haq suna kashe annabawa ba tare da gaskiya an gane to akwai inda za a kashe annaba akan gaskiya ne Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa haka ne don cikin abin da ya alƙawari cewa duk wanda ya kashe wani a kashe shi an fahimta hukunci shari'a ne wannan in ka kashe za a kashe ka ina fatan an fahimta to su akan gaskiya shine akan yanda Allah subhanahu wata'ala ya umarni shine akan gaskiya in an kashe a kashe idan aka cire ido a cire ido in aka cire hanci a cire hanci in aka ci lafori isa haka Allah subhanahu wata'ala wannan shine ka'ida shine abin da shari'a ya zo da shi shine kan gaskiya to mu'minai ma hafizai an kiyaye da aikata irin wannan mummunan aiki ballantana annabawa masu mai wanda su ba sa ma'aikata amma ka zo suna kashe annabawa bima asau wa qalu ya sai Allah ya ce ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة دائما يتلون آيات الله آناء الليل وهم يذكرون ليسوا سواء بعدين يتيجي wasu أهل الكتاب wasu sun fi wasu an gane ku laisu sawa min ahalin kitab ummatin qa'imatin akwai mutane a cikin ahalin kitabun da suke tsaye akan gaskiya suka bi addinin Allah suka yi imani yatluna ayatullah ana karanta suna karanta ayoyin ubangiji ana Allah a wani yanki na dare wa hum yasjudun kuma suna masu sujjada su suna karanta littafin Allah suna karanta alqur'ani suna karanta taurat suna karanta taurat su kuma suna karanta alqur'ani suna karanta injila su suna karanta laifi sawa ba daidai suka ba ba a kudin gora da baya ina ba ta amfani ba shi yasa da za ka ji mutum ya buɗe baki ya ce ba mutanen kirki to kaga tun daga kan shi ya nuna shi da yake magana ba mutumin kirki ba ina ba ta amfani ba shi da kan shi ba mutumin kirki dan kaji mutum ya yi ya ce ba ko ya ce ba wanda ya isa to tun ya fara tun daga gida ina ba ta amfani ba kaga ubangiji da ya faɗan mana halin ahalin kitabu din nan yahudawa nan ga irin halin su ga yadda suke kaza ga amma su ubangiji ce ne su sawa ba dukan su ne suka ga nasara ba akwai waɗanda su a tsaye suke suna bin umarnin Allah yanda Allah subhanahu wataala shi ne su suna bin wani yatluna ayatul lahi ana Allah wa hum yasjudun sai Allah ya ce يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون بالخيرات وأولئك من الصالحين
يؤمنون بالله sun yi imani da Allah wa yawmil akhir da ranar tashin kiyama wa ya'muruna bil ma'ruf kuma suna umarni da abun kwarai wa yanhauna 'anil munkar suna aiki suna hani da mummunan aiki wa yusari'una fil khairat kuma suna gaggawa zuwa wajen aikata alkhairi wa ulaika kaga waɗannan min as-salihin suna da cikin salihan bayi kun ji abin da bawa zai zama ya zama da cikin salihan bayi umarni da kyakkyawan aiki hani da mummuna kuma gaggawa zuwa aikata alkhairi wannan yana sa mutum ya zama da cikin salihan bayi gaggawa shi yasa idan aka yi kira zuwa aikata alhaini ba ka ce wa mawa in ka ga abin da ya dace a yi ba ka ce mawa na yi a ganka kana yi ina fata an fahimta a ganka kana yi an gane aikin alheri ba a jira ba a jira ko kun yi an ce yau za a yi gyaran hanya ko za a yi gyaran makwararin ruwa ko za a yi gyaran makabarta ko sai kuka yi da abokinka aiko za mu fita kamar karfe tara sai ka ka fito tara bai fito ba za ka jira shi ba in ya fito ka ce ne gaba gaggawa ake zuwa wajen aikata alheri ina ba ta an fahimta wata rana wasu da cikin sabon manzan Allah su biyu suka yi shawara suka ce to mu abin da muke gani yau gaba ɗaya yinin yinin gaba ɗaya hidima za mu yi sai da nasu sai suka fito ɗaya sai ya fito wasu ce sai da abu musa a ashirin Allah ya kara mashi da ya fito sai ɗaya bai fito ba yana zuwa sai tarar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito gida shi manzan Allah ba ka tambayar ina yi kanshin jikin shi kawai zai nuna maka jikin da yi ta hanyar da ya sai ka gane in ya bai buya shi ya tafi ya tafi ya tafi yana zuwa sai sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga wani gida ina zaune shi kadai ba kowa ya sanya kafafuwan shi a bakin rijiya ya sanya kafafuwan ya zura sa a cikin rijiya sai zo ya gaisuwa da gaida manzo Allah sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ya koma bakin goma ya rufe ta ciki shi ya zauna duk wanda ya zo ya nema izini ya ce ranar da daga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wata wato baiwa za a ce ko baiwa kenan ko ana raba ta ranar ana raba ta tsani ya ce yana zaune can sai ya ji an sallama bakin kofar ya ce wane ne sai ce mashi abubakar sai da abubakar sai ce to da daga ina zuwa bari in nemo mahaifi ne a wurin masana ya ce yana tafiya yana taka kasa ya ce yau ni ne abubakar ne da wata Allah sai na nemo mashi kaga himma kenan yusari kuna fil khairat sai ce na fara tunanin ina wani yana zuwa sai annabi ya ce ya ce ma ya rasulullahi sai na abubakar ne yake yi majlis ya ce kai mishi izinin ya shigo kuma kai mishi ishara da aljanna ya ce sai na dawo na buɗe koma na ce annabi ya ce ka shigo kuma ana maka ishara da aljanna ya ce ina tunanin to ina wani ina ma a ce wani zai ya ce yana zaune sai ya ƙara jin an yi sallama an tafi kofa wane ne ya ce umar ne sai na umar ya ce dakata dakata sai ya koma ya ce ya rasu lillahi umar ne yake yi mai ya ce kai mishi izinin ya shigo kuma kai mai shara da aljanna ya ce da na zo sai na ga sai na abubakar ya zauna ta damu shi shi ma ya sa kafafuwan shi a rijiya ya ne mishi ya shigo na shigo a kai mishi annabi ya ce ka shigo kuma ana ma bishara da aljanna ya ce sai na dawo yana nan dai yana burin ɗan uwan nan nashi da suka yi alƙawarin za a yadda can sai ya kara jin sallama na ma cewa da ce wane ne yake Usman yace da kaka yadda ni mu izini shi ma kai mishi izini ya shigo kuma kai mishi ishara da aljanna da wata masifa da za ta same shi ya zo yake sai na tarar sai na Umar shi ma ya sa kafa amma yin yadda ta su annabi yana tafiya sai na Abubakar na dama sai na Umar na hagu yace sai dina Usman Allah ya kara masa yadda shi ma sai shigo annabi ya ce ka shigo ana maka ishara da aljanna kuma da wata masifa da za ta same ka yasa ya tabbatar lokacin da aka kashe sayyidina Usman shine ya tabbatar da cewa wannan abin da annabi ya ce zai same shi ne kashe sayyidina Usman yace da ya shigo sai annabi ya ce to yanzu karbi ba za a ƙara ba uwa ne shikenan ranan wanda aka ba aljanna ke duk wanda ya shigo nan ya shiga cikin bisharar me ya kai shi ya shiga cikin wannan zirin gaggawa zuwa wajen aikata alheri zarikuna fil khairati ya ya tsaya kiran shi kaga dukan su ba za su samu ba ke ina ba ta amfani da ita sai sai dina Usman ya zauna yana kallon su shi yasa inda za ka yi baki'a za ka ga sai dina Usman inda aka rufe shi na aiki da inda su manzo Allah suke zama suke barci wannan shi ne nuna cewa za a rufe sai dina Usman a waje sai dina Umar da sai dina Abubakar da sai dina Rasulullah za a yi zafi samar rijiyar nan ya nuna sha kana zuwa yanzu bakiya za ka ga kabarin sai dina Usman shi ya fi ko ina tsara mutane ko kika za ka ga nashi ya fi ko ina mutane sun fi taruwa shi amma za ka yare shi na kallon mutum shine Allah subhanahu wata'ala ya ce ku gaggawa zuwa ga aikata aikata aikata Allah ya sama su guda ya karbi na salihin na وما يفعلوا من خير فلم يغفروا والله عليم
وما بالمتقين تفعلوا من خير duk abin da kuka aikata na alhaji ko mun kaskanta shi balan yukfaruhu Allah subhanahu wataala ba zai hana ku da shi ba za ku yi ba Allah shi ubangiji alimun masalimi bil muttaqin da mutane masu jin tsoron Allah Allah ya sa wasu na
إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Allah subhanahu wa ta'ala ce innal ladina kafaru hakika ka ga wanda suka kafirce dan tukuni ya al'um amwalu lallai dukiyansu ba zai amfanar da su da komai ba wala auladuhum ko ya'yansu min Allah daga azabun gobe shay'an ko mun tsantsanta shi duk wanda ya koma lahira ba la ilaha illallah ya'ya da dukiya duk ba za su za su amfani shi su ne za su zama mishi fitina inna min amwalikum wa auladikum fitina sun zama da kina da yawa wani dukiyar shi yakan ja shi zuwa ga halaka da yawa wani ƴaƴan shi ne suke jin shi zuwa ga halaka duka an bayyana ya san abin da suke kai ba daidai bane amma saboda son ƴaƴa ya gummace cewa ya saba mu Allah ya goyi bayan ƴaƴan shi an bayyana ko shine Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana innal ladina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a ba zai amfani da komai ba amma duk mu'minin da ya rasu ƴaƴan shi ko shi ko ban ya amfani ƴaƴan a ranar alkiyama amma da sharadin dukkan su sun mutu da la ilaha illallah idan ku bayan mutu da la ilaha illallah ƴaƴan suka mutu da la ilaha illallah to wani na cin albarkacin wani albarkacin wani sai wani ya tashi ina fatan an mutu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya'yan shi guda uku suka su yayi hakuri ya falwala ma Allah al'amarin to ba shi da sakamako sai aljanna sakamakon shi aljanna an gani ulaika wa ulaika kagawin nan ashabun nar sune yan wuta ma'abuta wuta ko biya khalidu a cikin za su dawama Allah shi kare na'am مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصاب ذلك قوم ظلموا أنفسهم فهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون وأسأل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا هذا مثال أبن تكافرين سكي سيروا أولا رأيوا الدنيا سكي باير وقوتي صدقة قوتي شوتا قوتي قومي كما تجري فيها صر كما مثال جسكا لولا أسكيش أفل ذاتي أفل متع أصابت حرصا يزو يسام شوكا يجمع لشي an gane ko ya samu har shuka nawa ƙaunin zalimu an kusuru na mutanen nan da suka zaɓi ta kawo su ba a halakar ko Allah subhanahu wa ta'ala sai sai wannan mutum ya lalata abin da suka shuka gaba ɗaya ina fata an fahimta nan sir yana ɗaukar sanyi kamar a ce jaura din shi ma kun ga in ya fi amfani ai yana lalata shi gaba ɗaya ko kuma wuta to idan idan jaura zai fi ya lalata amfani ina kuma ga wuta wanne zai fi lalatawa ina fata an fahimta shine Allah subhanahu wataala ce to su waɗanda ba su yi imani ba kwatan kwatan abin da suke ciyarwa a nan duniya misalin wannan abin da wuta ne zai zo ya cinye amfani ya halakar da shi gaba ɗaya wa ma zalam wa ma zalamahumullah Allah subhanahu wataala bai zalunce su ba walakin an kusa wuyar limon daidai su ne suka zalunci kawunan da kansu Allah bai zalunce su su ne suka zalunci kawunan su da kansu sai Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بدانة من دونكم لا يعلونكم خبالا وأتوا ما علمتم قد بدت الله من أفواههم وما تؤذي صدورهم وما تؤذي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تأكلون Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani la tattashiru idanatan min duni kada ku dauki abokai abokin bude wato wanda zai san sirrin ka ka san nashi ya zama musulmi ko wanda ba a cikin ku ba kada ka ɗauko wani wanda ba musulmi ba ya zama shi ne abokinka ya san duk sirrinka shi ne sakatarenka na harkokinka shi ne kaza shi ne kaza duka kada ku yi wannan an fahimta ko ba a hana a yi mu'amala ba amma wanda za ku kai buɗe ya shiga gidanka ya shiga cikin iyalanka ya yi wannan kada ku ɗauko wanda ba a cikin ku ba la ya'lunakum abana Allah subhanahu wataala ce ba sa so su ga ci gaban ko mun kansa sai shi ba sa son su ga kun samu nasara shi duk wanda ba musulmi ba yadda yake da kai baya son ya ga ci gaban ka baya son nasara ka wannan haka Allah subhanahu wataala kuma babu canji wato su ba burin su ma amintun ina ma a ce su ɓata lamarin ku gaba ɗaya su burin su ba a ce duk lamarin ku ya lalace asbadatul maqdam ai ya riga ya bayyana kiyayyen ya bayyana min afwahihim daga bakunan su wa ma tubi sunuruhum abinda suke boyewa a cikin zukatan su akbar ya fi abinda suka bayyana abinda suke boye kiyayyen ya bayyana amma abinda suka boye ya fi abinda suka bayyana shi yadda kuka kai shi yadda ya kai da kai a'a ba soyayya a tare shi yadda kuka kai yana neman yadda za ka yi da kanka ya da shi yadda kuka kai shi faduwar ka ne yadda Allah ne ke magana ina ba ta fahimta ba wani kuskure ma da za a yi magana Allah dan Allah ya fi ni sanin ka ya fi ka sanin ka ya kuma fi ka sanin wanda yake magana a kai kai da ake magana a kanka ma baka san kanka ba amma Allah ya sani shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce a wa ma tubi suduruhum akbaru abin da suke koyewa a cikin zukatansu ya fi girma kad bayyana da kuna aya lalle ayoyi ba sun bayyana da kiyayyen nan kala kala irgi ya ishe mu ishara da abubuwan da suka faru da kafiran makka duka tarihi ya ya nuna da yadda za su zo a zo a yi wannan a yarjejeniya da su duba yahudawa da aka yarjejeniya suka zo suka warware wannan alkawarin ina fata fahimta suka warware an gani annabi sallallahu alaihi wasallam ai ya shiga yana kwance sirki malaika jibril ya zo ce kai ka kwance da mara ne yace ai an gama yaki ina ce an gama yaki yace ba an gama yaki ba mu ba mu kwance ba malaiku ba su kwance ba an fahimta ga kabila da jami'an sun warware alkawarin da kuka yi to duk irin wannan shine Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana za riga ta bayyana Allah shi kare shine Allah subhanahu wa ta'ala ce law at bayyana lakum al-ayati innahu in kuntum taqilun in dai kuna da hankali ya kamata ku hankalta ku zama daga cikin masu hankali ya kamata ka san masoyinka sai Allah ya ce فأنتم لا يحبونه ولا يحبونه وتؤمنون بالكتاب وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا أهلوا عليكم الأذان من البيت قل موتوا بذلكم إن الله عليم بذات الصدور Allah subhanahu wa ta'ala ya cika bari su mana ha an su ha an su bulai ga waɗannan can ya komo ilai su yuhibbuna mu suna son kafirai wala yuhibbuna mu su kuma kafirai ba sa son su suna son su su kuma ba sa son su mu muna son su su kuma ba sa son mu wannan haka adalci wa tu'minuna bil kitabi kulli ko kun yi imani da littafai gaba daya ba wani wanda ku kawo wani kun yi imani da littafai gaba ɗaya wai za na huku idan suka sadu da huku ka haɗu haɗu sai ka kira cewa amanna mun yi imani muna tare da wannan siffan munafikai ke siffan munafikai za su zo su ce suna tare da ku wa idza khalu addu alaikum ananiya idan suka juya suka kebe suka ba da baya sai kaga suna cizon yatsa suna cizon yatsa ina ma a ce mummunan abu ya same ku kul da ya mutu ya rasulullah mutu bi gaisikum ku mutu da bakin ciki haka za ku kare haka za ku mutu da bakin ciki musulunci na nan wanda suka yi imani suna nan inna Allah ya ubangiji alimu masani ne bi zaki sujuwar da ababen da suke cikin zakata da abin da yake cikin zakata baya kowa Allah yana sanar shi mutu ga gari ku mutu da bakin ciki duk wanda baya son ya ga ci gaban ka ka yi ƙoƙari ka yi abin da za ka bakanta mushi rai wato ka tsayi ta inda Allah subhanahu wata'ala ya tsayar da kai in ka tsaya to shi ke nan ka yi nasara a kai shi ina ba ta wani sai Allah ya إن تغفركم حسنة تذوه وإن تصبكم سيئة وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تذكروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط
Allah subhanahu wata'ala ya ce wa in in tamsaskum hasanatan idan wani al'amari ko mun kasancin shi kyakkyawa ya same ku tusuhum sai ya fata musu rai ji damuwa wa in tusibukum sayyi'atan idan kuma mummuna abu ya same ku ko mun girman shi ko mun kankancin shi ya furahu biha sai su zama suna jin daɗi suna farin ciki da shi wannan ta ga siffan kafin siffan munafiki an gani kana tare da shi amma shi duk abin da ya same ka na ci gaba wannan abun sai ya dama mishi lissafi sai ya hana shi sai ya hana shi hasada da yashi sai ya shiga in kuma da wani mummunan abu zai samu shine zai yi farin ciki da shi ina fata an fahimta duk in ka ga wannan in kana tare da shi zai ka san irin zaman da za ka yi ba masoyi ba ne ina fata an fahimta shi masoyi idan damuwa ya same ka za ku yi musharaka a damuwa in farin ciki ya same ka za ku yi musharaka a farin ciki ba zaɓa shi ne ba an gani shi maki zai zama in damuwa ne ya same ka sai ya farin ciki in alheri ya same ka sai ya farin ciki aka sawa yake ina fata an fahimta kuma ba a raina ta ko mun san kanta in jiyan haka ya bayyana sai kai zanta ka zanzan da za ka yi akwai abin da bahaushe ke cewa akwai da cin kasuwa dole sai da maki ko shine Allah subhanahu wataala yake gaya mana su idan farin ciki ya samu sai su zama sun shiga damuwa idan kuwa wa in tusikum sayyata idan wani mummunan abu ya same ku ya fara sai su zama suna cikin farin ciki wa in tasbih idan kuka yi hakuri wa tattaku kuka ji tsoron Allah la yurikum kaydu shara kaidin su ba zai fitar da kudu komai ba in kuka haɗa wannan abubuwa guda biyu kuka yi hakuri kuka ji tsoron Allah to wannan kaidin su ba abin da zai amfa zai fitar da kudu komai ba ina ba ta amfani la yurikum kaydu shara inna Allah shi ubangiji bima ya'maluna muhit abubuwan da suke aikatawa ya kewaye komai da komai ya san abin da suke aikatawa sai Allah ya ce وإذ غدوت من أهلك تبدو المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana wa illa da wuta min Afrika. To, nan shi ne farkon ayan da zai mana magana a kan yakin bayan yakin barke. Farkon ayan da zai mana magana a kan yakin Uhud. Wa iza ga da wuta min Afrika. Ka ambaci lokacin da kai sammako daga wurin iyalanka ya rasu Nan ahali ana nufin zai ɗauka mata ke domin lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗakin sai da Aisha ne Allah ya ƙara mace ina ba ta an fahimta in ga kuma sai da Aisha ita kadai ne ba ta da ɗa ba ta da ɗa sai Allah subhanahu wata'ala ya kira da cewa ahali iyali an yi yakin hukubi ranar asabar ran asabar wasu malamai sun ce sha uku ga watan shawwa ko kuma rabin watan kaga ko ya zama sha hudu ke lokacin da aka yi yakin badar kafirai sun sun zo sun fito yakin annabi sallallahu alaihi wasallam an fito ba da shirin yaki ba da shirin a tara kaya ina ba ta an fahimta to masu kaya sun wuce ba a samu an tara kaya ba domin a wannan sun fita sun siyo kaya mai yawa su kuma wanda suka fito sun fito su tara kaya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ka kai kaya za a buko masu kaya aka yi istibakin abu wanda suka fito masu kaya a bar kayan to su kuma labari ya riga ya rike su cewa ga sahabbai nan sun fito ga jagorancin Abu Sufyan sai suka canza hanya ta inda sahabbai suka bi don kare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma sai suka canza sai suka zaga to da suka tsira sai suka koma suka gaya musu Abu Jahal cewa su sun riga sun tsira da haka su dawo su kuma Abu Jahal suka ce a aikin da suka fito kuma yau ba sai an buga wannan dalilin da yasa aka yi yakin kukuti yakin fada shine yaki na farko da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita kuma shi ne shugaban yaƙoƙi wannan yakin da za a yi magana uhudu shi ne yakin na biyu to da suka ce sai aka sai da wannan kayan an yi yaƙi ba muna maganin yakin badar ba ne amma dai aka ce an yi yaƙi abin da ya faru ya faru sahabbai sun yi rinjaye an kashe kafirai Allah zai mana maganin yakin dan anan gaba za mu ji magana to da suka ji labari sai suka ce yanzu abin da za su abin da za su kayan nan da suka siyar aka ci riba riban da aka samu gaba daya a tattara shi a sai kayan yaki a dauki sojojin haya wanda za a shiga har madina a kuma manzon Allah har gida su je su dauki kansa saboda abin da aka yi abada to haka suka yi ta shiri suka tara kuɗi mai yawa aka yi ta shiri shi ne sai suka fito da aka fito sun taho bayan shekara ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam yana gida su kuma sun zo to da aka ji labarin za su zo sai tara sahabbai aka yi shawara aka yi shawara ya kuke gani shin mu tsaya a gida ne mu tara kanmu ko kuma mu tare su kafin su so wuf sai abdullahi bin ubay bin salul sai ne ke ce shi shawarar da yake bayarwa a tsaya a gida a tsaya su shirya makamansu da tukubbansu da komai sannan da 'ya'ya da mata su kuma su ɗaura su akan saman gidajensu suna jifan su da dutse su kuma suna yakin su da takobi suna jifa musu masu shi shawarar da yake bayarwa to a taro in za a yi taro farko za a ga wane ne ya ba da shawara akwai wanda shi kullum kullum in za a yi abu rauni yake sawa rauni yake sawa ba zai zaburar ba to ana lura da shi shi ma in aka zo taro in aka ga zai bayar da shugaban taro yana lura in zai kashe gwiwar tafiya to ba zai ba shi izinin ya magana da farko ba saboda da duk wanda ya fara magana to ƙarshe za ka ga ana goye magana ne a maganar shi. Wa Abdullahi bin Ubay bin Salul shi ya bara magana. Wasu sahabbai da suka yi magana an san halin shi daga ce abu muna ganin abin da za a yi mu fita ne mu tsare shi. Ai duk wanda ya bari aka shigo gari shi kuma an gama da shi. A fita waje kawai a haɗa a waje. To dalilin da ya sa annabi sai ya karɓi shawarar sai aka ce uku da kenan. wasu ‘yan kilomita ne tsakanin Uhud da Madina, yanzu amma ya haɗe, yanzu ya haɗe da Madina. Da tafiya dai amma tana cikin gari za ka je Uhud, amma da yana bayan gari. Shi ne Allah subhanahu wa ta'ala zai gaya mana. Yanda abin ya faru, sai Allah ya ce wani da zauka, ka ambaci lokacin da kai san makomin a halin da ke wajen iyalanka, ta kowaƙul mu'minina ba kawai da littafi. ka zo ka jera ka zo wajen mumilai ka shirya su kana tsayar da su da kitab kowa kana ba shi position kai wani tsaya a nan kowa ne ku tsaya a nan ko ku tsaya a gangare wani ku tsaya a tudu saboda shi annabi shi ne kwamandan yayi ya fi kowa sanin yadda ake yayi kuma ya fi kowa sanin yadda in aka kulla za a yi nasara ba a taɓa samun kwamanda su yi shi ba da haka da ya zo akwai ashabul maimana akwai ashabul mashama akwai yan bangaren dama akwai yan bangaren hagu an fahimta ko yan kwallo za su fi gane wannan winga su kenan ko akwai bifirdu akwai ataku akwai midfield da haka an ya shirya kowanne aka aji akwai yan dama akwai wanda su yan gaba ne da haka idan aka koro su za a zo a tarar da yan tsakiya akwai back to akwai kuma na ƙarshen ku shine kulkima shi in aka zo kan shi an ƙare kenan yaki ya ƙare da Allah duk waɗannan tun daga midfield a taku har midfield har defense za su bari a zo ga gola in an zo ga gola ne ne kuma kenan sunan wannan abu ai ta ɓaci kenan duk yakin da suke ko ka a zo mu goda ne ka a zo mu gaski ba shi kuma da an zo wurin shi ba to ana fa neman a samu nasara ne ba a san a ga an sa hannu a to haka annabi ya fito a cikin dutsen uku ya ɗibo tawaga ya sa sa dama ya ɗibo tawaga ya sa sa hagu ya sa wasu a sama su aikin sa kawai a sama za su yi aiki wasu kuma suna gangare shine Allah subhanahu wataala yake gaya mana wallahi shi ubangiji sami'u ne jin zai cikin ku ne alimun ko masanin ayyukan da kuke aikata sai Allah ya إذ هم طائفتان منكم أن تفشلا والله وليكما وعلى الله فليتوكل المؤمنون Allah subhanahu wataala yake iska amma lokacin da hammas ta'ifatan minkum wasu sashi aƙiloli guda biyu daga cikinku ina fata an fahimta bani harifa da bani salma lokacin da suka so tubbar ku dan abdullahi bin ubayy bin salul sai da aka fito sai ya da kashi ɗaya bisa uku wanda aka fito ya ne sai ya da su suka koma kun ga magana farko ta fito ko halin shi bata bayyana ba ya ce ai mutum da mun ba da shawara an yi ji mu ne yan gari mu muka san gari mutum da ake jin shawarar ba kuma bari mu kyale shi sai ya ci ba tauga kawai ya juya a zai sai ka zo mana ya ce shi ke da yaki ana ba ya iya ba to ko ba ku iya yaki ba ku so saboda a ga yawan mu a ga duhu ya ce a mu ba mun cika abu jo ba sai ya kudu to su nan bangarori guda biyan primary da misal sai suka fara tunanin to mu ce ko mu juya mu ce ko mu juya suna wannan shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ishabbat ba'i fakani yayin da wani sashi da cikin ku an tafshala suka so su rabu suka so su farko wallahu waliyuhuma Allah ne ya mulki Allah ya tabbatar da su wallahu waliyuhuma ya bi bin Abdullahi Allah ya kara mu shi ga yake ina cikin wannan kabilolin amma abin da muka aikata ba abin kwarai bane amma na ji dadin abin da muka aikata saboda aya ta sauka Allah ya ce wallahu waliyuhuma yace daga nan aka gane kowa suwaye Allah madaukakin mu yadda ina jabi bin Allah haka ya faɗa yace sai ga aya ta sauka kawai Allah ya ce to ku sani ko mu madaukakin wadannan mutanen ne yace da ba mu haka ba ai aya ba za ta sauka ba ina ba ta amfani da wallahu waliyuhuma wa ala allahi yubdilu man yatawakkalu mu'minun shine yake karban wato dukkan min ƙauyen muminai da Allah ne gaba ɗaya. Sai Allah ne.
ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أجلاء واتقوا الله لعلكم تشكرون ولقد لله حقيقة نصركم الله ببدر الله سبحانه وتعالى ياتي بكيف آيات القدر إن كجاهك فأنت سامسك وجهنا a yakin badar Allah subhanahu wata'ala ya ce wa antum adilla ga hukunin karan ku ne yan karan fattakullah ku ji tsoron Allah la'allakum tashkurun ku kuka yi haka sai ku zama cikin masu godiya ku tuna Allah subhanahu wata'ala ya ce mu je lokacin da ba ku da yawa a yakin badar domin su a yakin badar gaba daya an ce doki ɗaya aka fito da shi doki ɗaya rakumi guda goma ina ba ta hankali sai sirke guda shida ta kubba guda takwas ne gaba ɗaya har da wannan yaki kuma sahabbai gaba ɗaya su ɗari uku ne da sha uku gaba ɗaya su kuma kafirai su ɗari tara da hamsin ko fiye da haka ai sun ninka ta so biyu ko ba su ninka su ba so uku ina ba ta an fahimta kun ga ai su ne marasu yawa amma fa da doki ɗaya nan da rakuma goma ko wani haka da silke guda shida da ta kubba takwas a haka sahabbai Allah ya ƙara musu yadda suka kashe kafirai saba'in Allah ya taimake su ina fatan an fahimta shine Allah subhanahu wataala ce fattaqullaha la'allakum tashkurun sai Allah ya ce إذ تقول للمؤمنين لن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين Allah subhanahu wataala ya ci gaba da gaya mana iz taqulu lil mu'minina ambaci lokacin da muka taimaki mu'minai muka faɗa musu cewa alam yafikum an yuri an yuridukum rabbukum bi salati alamin min al malaikati shin ambaci lokacin da muka gaya mu'minai ba mu ne muka taimake ku da mala'iku dubu uku ba sun da suka sauka da su aka yi yakin ina ba ta amfanta mala'iku dubu uku bi salatu alati min al-malaika mun bari suna sauka sai Allah ya ce بلى تذبحوا وتتقوا وياتوكم من فوركم وهذا يمددكم ربكم بخمسة يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين Allah subhanahu wa ta'ala sai bala haka abin yake mun ne muka taimake su da mala'iku dubu uku. ina ba ta amfani in tafsir idan suka yi hakuri tattaku suka ji tsoron Allah wa ya'tikum min fawrihim suka zo kafiran nan suka fito muku da sauri suka zo ta wannan fuskan da kuke tsaye haza wannan fuskan da kuke yumjidukum rabbukum bi hamsati alamin min al-mala'ikati musawwimin kuma Allah shi kuma zai taimake ku da mala'iku dubu biyar masu alama musawwimin masu alama ina ba ta amfani to malamai anan sun ta magana shin a yakin fatar ne ko a yakin uhud ina ba ta amfani ta wasu malamai suka ce wannan ana magana ne akan yakin uhud wa izga dauta ila ahlika daga nan ina ba ta amfani ta wasu malamai suka ce a'a ana magana ne a yakin fatar da Allah subhanahu wata'ala ya ce mu ne muka taimake ku To, ala ayi halin, a yakin badar mala'iku sun sauka. Amma a wani aya san Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana cewa mala'iku dubu ɗaya ne aka yaki da su a yakin fata. Ina ba ta an fahimta. In irtattaki suna rabbukum fasta jaba lakum anni mumirtikum bi alfin min al mala'ikati murdati murdati ina ba ta an fahimta. Allah subhanahu wata'ala ya taimake ku da mala'iku dubu ɗaya wurdafina musawwamina dukansu masu alama sahabi ya ce sai na ɗauko takobi zan tsara sai ga kai ya faɗi shi da shi bai tsaron ba sai ga kai ya faɗi kawai ya gaya manzon Allah sai ce ai wannan mala'ika ne da su aka yi yakin bada to nan kuma an ce dubu uku Allah kuma ya ce ma idan suka yi haƙuri suka ji tsoron Allah za a ƙaro zama dubu biyar. To malamai sai suka ce duka ba warware juna. A yakin badar ne wajen nan mala'ikun gaba ɗaya. Wasu suka ce a yakin Uhud, wanda suka ce a yakin badar aka ce daga dubu ɗaya ne. Aka ƙara suka kai dubu uku. Sannan kuma Allah ya ce wa in tasbiru wa tattaku idan shar'i kenan. Idan kuka ji tsoron Allah kuka yi haƙuri za a tsara har suka dubu biyar da haka haka za a ci gaba da yakin kuna hakuri kuna dacewa mala'iku na karuwa ala ayi hali ne wasu malamai suka ce uhud shi yasa aka sa musu sharadi kuma ba su cika sharadin da sun cika sharadin domin a yakin uhud da aka zo aka fara yaki sahabbai Allah ya kara musu yadda farkon yaki an yi nasara amma a ƙarshen yakin da aka saba umarnin manzan Allah cewa idan mun yi nasara ko ba yi nasara ba ku da muka aje aka zama dutse kada ku ɗauko sai suka rabu biyu wasu suka ce an yi nasara ba ana cin ganima annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin fa idan an ta gama yaƙi mu za mu iya saukawa wasu suka ce a'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko an nasara ko ba a yi nasara ba kan musu sai suka rabu biyu wasu suka sauka wasu suka yi rabuwa shi kuma lokacin sai na Khalid bin Walid shi yana cikin waɗancan ɓangaren kafin ya musulunta da haka shi ne yake kuma ɓangaren nan sai ya fahimci cewa an sama tasgaro da haka sai ya dawo su da kanan baya dan annabi sallallahu alaihi wasallam a inda ya aje su a inda ya aje su in suka tsaya in za a shekarar ɗari ba za a yi nasara a kansu saboda ta inda za su kullo ne ta nan annabi ya sun zo sun zaguro ba abin da zai jira a kansu sai kibiya saboda su suna ƙasa ne su kuma suna sama ina ba ta fahimta to sai aka sama aka sai wani suka sauka sai na kalin sai dawo ta waga sai suka hau dutsen suna hawa dutsen kuma sai suka kashe raguwar da suka rage sahabbai sun shagalta wajen ɗaukar ganima sai kuma ya ce dawo sabuwa dama nan ne ai yayi rikin kuma an samu matsala ina ba ta fahimta an samu matsala to shi ne wasu suka ce da Allah ya sa sharaɗi ne in tasbiru wa tattaku to idan kuka ji tsoron Allah kuka yi haƙuri wa ya ci kun min bauki suka kullo ta nan kuka yi haƙuri ba ku sauka ba ba ku canza inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya haza ya mintikum rabbakum bi amsa ala bi minal malaika Allah subhanahu wa ta'ala zai taimake ku da malaiku dubu biyar musawwami na kuma duk sai kun gane sai kun gane wannan malaika sai suka ce ai ba su ya gurin ba ba su tsaya inda aka tsaye da sun ba shi ya sa wannan sharadin bai ba ala hayya halin Allah ne shi ne ina fata an fahimta wannan dai a a a badar an taimaki sahabbai da mala'iku dubu daya kuma da su aka yi ina fata an fahimta Allah ta'ala ya samu ba. Sai mu kwana, kullum kuma hari Allah ya ba mu ladan. suran muke da gare ni Allah ya ce ni kamar sai na wasu Allah ya ce da wani ziyara da muka saba zuwa wayar shi insha Allah za mu tafi ranar asabar yau sura kwana shi ne yau lahadi ko ranar asabar insha Allah za mu yi ziyara ne na sai Allah shi Allah ya ce
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اعز الاسلام والمسلمين واعز الشرك والمشركين وجزر اعداء الدين على ما كانوا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ابواب الخير كلهم واغفر لنا ابواب الشر كلهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار